أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى ما سكلم رسول رمو ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yanda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anar nasoshi ko ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasinmu na ɗari da arba'in da takwas muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu kamar yadda yan uwa masu bibiyar mu suka sani littafi na farko littafin daf'u ihamil tirab an ayatul kitab na Sheikh Al-Allamah Al-Qur'ani Muhammad Al-Amin Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu as'ilatul Qur'an al-Majid wa ajibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin to da mu tashi ne a mun karanta mas'ala ta 590 wato ɗaya kenan a aya ta 32 a cikin suratul Isra a cikin littafin As'ilatul Qur'anil Majid a aya ta 32 a cikin littafin As'ilatul Qur'anil Majid wa ajibatuha a shafi na 203 a tab'a da take hannuna domin tab'a tana iya canzawa to a yau ma insha Allah ta'ala zamu tashi akan sai mun dan ƙara bayani kan wannan mas'ala sannan sai mu wuce da izinin Allah eh muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatun da zamu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kikkiawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu duku gaba daya to mas'ala ta 591 malam yake cewa zamu saki dan maimaita ta kadan fa in qila idan aka ce kaifa qala Allah ta'ala ya akai Allah yace wala taqrabu zina kada ku kusanci zina walam walam yaqul Allah bai ce ba wala tazunu ka ku yi zina kulna zamu ce law qala da dai Allah ya ce wala tazunu ka ku yi zina kana nahyan an zina da ya zamanto hani ne daga zina la an muqaddimatihi ba hani bane daga ababen da ke kai ga zina shine muqaddima abu farko farkon sa kenan abubuwan da ke sawa akai ga zina kallamsi an gane ko kamar shafa kenan da hannu wal mu'anaka da runguma wal qubla da kuma sumbanta kenan saka bakin namiji cikin bakin mace wa nahwi zalika da abin da ya kama da haka walam ma qala amma lokacin da Allah ya ce wala taqrabu kakku kusanci kana nahyan anhu hani ne akan zina wa an muqaddimati kuma hani ne daga abin da zai kai ga zina an gane ko kenan idan shari'a ta umurce ka da abu kamar da malaman usul fiqh suke cewa to ta umurce ka ne da abin da zai kai ka kayi ta da Allah ce ayi sallah to tsarki ya shiga ciki yin alwala ya shiga ciki don kai da ka san Allah ya ce kai sallah kuma sharuɗa sun shiga ciki in Allah ya hane ka daga zina to abin da ma zai kai ka ga zina Allah ya hane ka shi لأن فعل المقدمات دومين هانا أبين ذي كيغا أيك أيك تزينا مقدمة كنا إن جمالا بهوشي قربانا قربان للزنا تو أنكو سنتزن شيكو هذا هذا أي شيسا سي أكا كاو ونن تو ونن قائدة أكوي قائدة تصد الذرائع صد الذرائع واتو إتشي a toshe kafa sadda shine ya toshe a zara'i shine zari'a a ce kafa ko ko wato sababi ko dalili da mutum zai bayar na abkuwa cikin wani abu to wannan mas'ala ce wadda malaman fiqhiyya musamman malamai malaman fiqhu musamman malaman malikiya sun yi amfani da wannan mas'ala kwarai da gaske sauran mazahib ba su yalwata ba irin malikiya amma dai suna tare da su dan ko sun ce waɗanda suka ce ma babu wannan abin zaka iske dai karshe sabanin da aka samu tsakankanin su sabani ne lafazi ayoyi kuma alqur'ani da dama suna nuna irin wannan kaga Allah subhanahu wataala yake cewa wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu Allah adwan bighairi ilm wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah kakku zagi alladhina yad'una min dunillah wadan suka ce nan allolin su kina alladhina yad'unahumul kuffar an gane ko alladhina kinan sai zaman tunan nan gumaka ake nufi kaf ku zagi allolin kafirai fa yusubbullaha adwan bighairi ilm sai su zagi Allah ba tare da sani ba kaga an toshe wannan banda saddu dhara'i da al masalih al mursala ka karanta babi na masalih al mursala ka fahimce cikin usul fiqh dan babi ne mai muhimmanci kwarai da gaske ina fata an fahimci ni to kaga in ka zagi allolin sai su zagi Allah saboda adawa ba tare da sani ba to kaga sai Allah hana wannan don ka zagi allolin su zagi Allah ka duk da shi ma Allah su ne amma shaytan zai sa zuciyarsu ta rufe su je su zagi Allah wannan saddu zara'i ne Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan kuma akwai ayoyi da dama da Allah yake cewa wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan ina fata an fahimce ni zaka iske wasu sun karanta khutuwati shaytan sun yi ma ta'un damma kamar imamu Hafs da imamu Kisai da imamu Ibn Amir da imamu Abu Ja'far da imamu Yaqub da kuma Qumbul wanda ɗaya ne daga cikin masu riwaya daga Ibn Kathir sun karanta khutuwati shaytan jam'i na khutwa sauran kuma sun karanta khutuwati shaytan imamu wato Nafi' kenan shi ya karanta khutuwati shaytan ya muta'un sukuni da imamul bazzi kenan ɗaya daga cikin ruwata na wato ibnu kathir da abu amr ibn al-ala da shu'ba wanda ɗaya ne daga cikin ruwata na nafi' kenan na asim kenan da hamza da khalaf sun karanta khutuwati shaytan to sai ka bambanta in ka ce kai man tsa'un sukuni in qira'a da ke karanta da ita ne sai kai mata su wato qalqala khutuwati shaytan amma idan damma ne sai ka ce khutu khutu hoto daban hutu daban wannan malaman kira'at sun san haka in kai banna wallahi suna kamo ka da haka ya kamata ɗalibin ilimi bai karatu ya hattara to almuhimu ne wasu sai su fassara la tattabi'u khutuwatish shaitan kada ku bi hanyoyin shaitan to an ka ce kada a bi hanyoyin shaitan lalle fassarar ba a ce kuskure ce amma tana da dan saura khutuwa da larabci shine zambiya ko taki la tattabi'u khutuwatish shaitan kada ku bi taki taki na shaitan zambiya zambiya ta shaitan me yasa Allah faɗi wannan saboda shaitan bai batar da dan adam lokaci guda sai ce maka wannan ai abu ne wanda yake makaruhi na malamai sun ce ana aikata makaruhi kaga daga nan sai ka aikata makaruhi nafila kana iya ce maka ai nafila ce karin lada ne an ka ce za a biya mutane to kai kullum sai ka wahala kanka da karin lada kai hutawarka ana na anan sai ce maka ai haramun ma mataki mataki na har shi kai kaga halaka to haka ne khutuwatish shaitan shi yasa ma yanzu a cikin siyasoshin duniya da ake amfani da su akwai wannan siyasa wadda shaitanun mutane suna amfani da ita wato siyasatul abinda ake kira at-tatwi' ala bu'dil mada a sa ka kai biyayya ga abu amma ala bu'dil madasi an dauki lokaci mai tsawo shi yasa turawa suna aiki da wannan kwarai kuma ba turawa kadai ba masu kuɗi suna amfani da wannan an gane ko masu mulki suna amfani da wannan talaka ma suna amfani da wannan turawa ma suna amfani da wannan yanzu misalin da zan bayar za ku ga duk wani kafirci ba a kawo shi lokaci daya musamman yanzu da muke lokacin suna son a haɗa ta auren jinsi daya kokarin da suke yi kawai sai a nuna yanci ne ko kuma a rinka ba waɗansu wato organization organization ONG ONG kuɗaɗe su rinka tallata wannan abin gidajen TV da radio ana kawo shi in kasashen musulmi sai a nuna abu ne wanda bai da kyau ashe tallarsa ne ake yi a fakaice to kaga haka ne suke yi khutuwa khutuwa sun zo sun samu sun koya muna yaren su sun samu boko muna gudun boko har mun san dadin boko yanzu ma muna sayar da gidajen mu ma muna biyan kuɗin boko khutuwati shaytan da abin da kake gudu har ma sai an baka kuɗi an biya ka yanzu kai ne kake bada kuɗi kana sayar da kadarorin ka khutuwat ana biyan abu ne mataki mataki dan kasuwa ya ka abu mai amfani sai ya sayar da shi ya faɗi ko ba zai ci riba ba ma ko ya mayar da kuɗin sa sai kun saba da abin to sai ya ƙara kuɗaɗe to idan ya ƙara kuɗaɗen kaga shi kenan yanzu sai zaman to kun zan ba za ku iya min ba ba za ku isa yadda za ku yi ba domin ya ja ku haka ne to ake yi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan mai kuɗi ya jawo malami ko mai mulki ya jawo malami ya bashi matsayi ya bashi kuɗaɗe sai ya sa shi cikin ni'ima kawai sai kuma ya ɗora shi suka hanyar da yake so in ya ce ya kiya sai a ce za a janye waɗannan amfanin kaga sai ya kasa to don haka khutuwat ne haka ake bin mutum ɗaya bayan ɗaya kuma musamman alfirqu dalla wanda suke sun su yaɗa munana aqidu a kasashen musulmai haka ake yi a zo a buɗa wato gidan likita a rinka kawo abinci ana rarrabawa sai an zauna an yi shekara da shekaru pap ba ku ne ake hara ba ƴaƴanku ne da jikokin ku ne ake hara khutuwati shaytan da haka da kyau saddu dhara'i a fahimce shi mas'ala ce mai muhimmanci kwarai da gaske shi yasa da zinatin nan Allah subhanahu wataala ya bi duk matakan da abinda malamai suke kira wato kuma at-tadabirul waqi'a wanda kuma babi ne mai faɗi kwarai da gaske duk wani sabon Allah kana iya kai karatu akan at-tadabirul waqi'a ya za a yi a samu matakan da za a ɗauka su hana a faɗa ciki zina din nan tana da tarabirul waqi'a shan giya na tarabirul waqi'a liwadi na tarabirul waqi'a ga sunan dai suna da yawa to amma yanzu zan bada misali akan nan zina tun da nan zina ce muke sai mu je darasin mu mu je mas'alar mu ta gaba shine cewa misali Allah subhanahu wataala ya hana mace ta fita in ba akwai dalili ba yace wa qarna fi buyutikunna an gane ko ko wa qarna a wata qira'a fi buyutikunna an gane ko ku zauna wasu sun kace duk ma'anarsu ɗaya sun kace a'a shi an ce wato ƙirna kamar daga alwaƙar ne kinan mutuncin ku da darajar ku ku zauna a cikin gidajen ku ƙarda kuma ku tabbata almuhimmu dai akwai musulunci bai hana mace ba ta yi aiki musulunci bai hana mace ta yi karatu ba ko ta karanta amma akwai sharuɗa ma za ta amal wani aiki ne za ta yi wa kaifa ta fa'al ya za ta yin wannan aikin shi ne kawai musulunci bai hana mace ta fita ba mi zai fitar da ita don mi za ta fita don da wannan ne suke yakar du'at masu saurin zuciya su a'a mace ma ta abin da fi kyawu daga mace daga gidanta sai kabarinta hadisai sun ce hadisai to wannan hadisin dai mu da mutum shi an ce mace daga gida sai cin kabari amma dai musulunci bai ce mace ba ta aiki ba kuma musulunci bai ce ba abin da yace wani aiki ne za ta yi kuma ya za a yi aikin shine kawai aikin da ya dace da ɗabi'a ta mace ba laifi ta yi shi misali mu yanzu kasashen musulmai muna da buƙatar mata likitoci wane ne ya kamata ya karatun haihuwa ya je karɓi haihuwar tunda unguwar zoma ko arwanka duk sun yi karanci yanzu tsofaffin duk ana ta kora su a hankali a hankali ya kamata ɗan musulmi su yi amfani da wannan mata su karanta likitanci su yadda ake operation ba mu buƙatar namiji sai ya taɓa jikin mace musulunci bai hana wannan ba to amma ya za a yi aikin kada a bar mace ita kaɗai da namiji a ce su tsaya da daddare su yi fakon marasa lafiya musulunci bai da mace ta yi aikin soja ba domin mace ba ta soja musulunci bai da mace ta yi dako ba kasashen arna ne mata ke dako mu bambanta tsakanin matan bature da matan arni da matan musulmi kasashen arna mata su suke zuwa su nemo kuɗi su kama mazajen su kasashen indiya daga bacin duniya maza ne mata ne ke kama maza sadaki na fata ana fahimta ta to kaga irin wannan kasashen turai kuma mace da miji tare da suke yin aiki kowa ya kawo a yi account daya a rinka ɗiba kuɗaɗen kenan tare ne ake yi kowa yana aiki ba zancen namiji miji ya ɗauki nauyin mace ba a musulunci kuma in kana da bili in mace tana da biliyan goma ma kana da jaka ɗari cikin jaka ɗarinka ne za a ce haka Allah ya ce ya za a yi a gama da irin waɗannan mutanen ƙasashen da ake mata su je su yi zina su yi kaza su yi kaza su sha giya su yi talla su kawo kuɗaɗe wannan wannan shine abin da ake son a kawo a cikin ƙasashen musulmai kaga wannan abubuwa ne waɗanda ya kamata musulmi fahimci cewa akwai bambanci tsakanin mu da su ɗaikin ɗan sanda aikin ɗan sanda malamai sun kasashe daban-daban akwai wanda haramun ne mace ta yi ɗakin ɗan sanda na saman hanya mace ta zo tana aikin ɗan sanda na hanya ta zo ta yi tsaye saman hanya tana tasa zanzaro ko mu ce sancir tana haka wani ma sai ya kaɓe ta ma bai gani ba wajen kallon ta ma ba hanya yake kallo ba amma aikin ɗan sanda a airport wajen kula da binciken mata ya kamata mace ta kula da mace bai dace a sa ƙato ciki da mace ba da matan mutane cikin ɗaki ya lalabe ta ya ji tana ɗauke daban kowa ta ɗauke daban ba ya kamata musulmi mu waye ma irin waɗannan mas'alolin kuma mu san yadda za mu tattaunawa kada mu je har abin da addini ya yarda da shi mu ce babu shi muna da buƙatar mata su yi karatu na boko don saboda mu ɗauki mu mata mu kai musu su karantar da su me matsala ɗin me matsala ɗin wannan to yana da kyau wani aikin ne za a yi kuma ya za a yi shi shi ne abin da kawai ake bukata mace za ta je ta karatun gitar da waka ta zaka ta halaka sauran mata wannan aikin ma kwata-kwata Allah ya haramta shi ballantana ma a yanzu da za ta fita balle a zo a yi fitsara to yana da kyau musulmi mu gane irin wannan to a tadabirul waqiya na farko cikin gida ta zauna cikin gidanta ba a fita sai da larura in akwai larura a fita na biyu a sa hijabi hijabi mai sharuɗa shurutul hijab al-mar'atul muslima guda takwas da malamai suka faɗa domin in za a fita din ta ta kama dole to a sa hijabi a suturce jiki Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin su sanna jalabi wani ce to jalbaba an kace doguwar riga ba hijabi an kace ba ta gane yana so shi tawili alhali shi nan jalbaba da an kace shin isa asalin sutura ma da ta namiji da ta mace me ake so da ita ta suturta ta ta hima ko ce iri shi doguwar riga ita kadai tana isa ta suturta mace Allah ce khudu zinatakum inda kulli masjid qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum kuma a ce a'a da an sa dogon riga to an ka sa dogon riga fa sutura tana jiki yana bayyana to da haka dai akwai sharuɗa sai suka ce Allah ya ce wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab wa in za ku tambaye matan manzo Allah sai ku tambaye su bayan hijabi ana nufin shamaki shine abin da ake nufi katanga a'a duk abin idan mace tana cikin gida katanga shamaki ce idan ta fito fa katanga za ta bi ta hijab yana ɗauka ko ne irin nau'i na hijabi sannan kuma da Allah ya ce zalikum atahharu li qulubikum wa qulubihin sai an ce wai wannan shine mafi tsarki ga matan manzo sallallahu alaihi wasallam da matan da mu'minai maza da su tambaye su sai an ce to ayana magana ne kan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin da kace ma mafhumul illa nan in ana buƙatar tsarkaka zukatan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ina ga balle ma matan da ba na manzo sallallahu alaihi wasallam su da babu wani abin da dole an yi bukatar ma kariya gare su su waɗanda Allah ne ya ce inna ma yuridu Allahu li yuziba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera ba ma san irin wannan tunani wani ya karanta bokon shi ce zo zai mana magana cikin addini ko ne karanta addini bai fahimci addinin ba larabci ne ya iya ya zo abin ka ko kuma wani mai mummuna aqida addini na Allah ne Allah yake kare addinin sa hijabin nan malamai sun faɗi sharuɗan sa an san su hijabul mar'atil muslima ya zamanto wasi' ne mai faɗi ba wai wanda zai mace jikinta ba satiran ya zama to mai suturta jikinta ne ba shara shara ba wanda ana ganin abin nan abin nan sannan kuma ya zama to malamai suke cewa Allah ya kuna libasu shuhura ba na shahara bane a sai mai tsada na jika 75 jika 80 an gane ko sannan kuma kada ya zama to Allah ya kuna min libasin rijal irin kayan maza ne da doka a hijabi da su sannan kuma bai zama to min libasil kafirat ya zama to daga irin kayan da kafirai suka shahara da saka su matan musulmi ta ce za ta yi da su sannan ya zama to wato abin nan sahin mai kabri ba fadfad ba wanda ana ganin shaffaf ana ganin abin da ke bayansa sannan ka a sami shi turare Allah ya kuna mu'attaran ko mubakharan turaren wuta shine mubakhar daga albakhur ne mu'attar kuma irin wannan turare da ake fesawa sannan kuma kai ya zamanto Allah ya kuna zinatan fi nafsihi shi kashi kai ya zamanto kawace waɗannan hijaban su ne an kai zance a shar'anci to ne ake ba shi yasa Sheikh Nasiruddin Albani da littafi ya samai jalbabul mar'atil muslima sai ya gane akwai ƴan ta'adda masu zukwacci jalbaba an kace cikin Qur'ani sai sa hijabul mar'atil muslima da ya sake buga littafi yana da kyau ɗalibai mu fahimci wannan to an ce in za a tafiya in an ka fita kuma to yanzu mun ji za a bar gida mun ji an sa sutura to kuma sai Allah ya ce in za a magana kada mi kada a yi magana in ma magana ta kama mace ta zo inda bayan da ta shi ta tambaya kun babu mace to sai Allah ya ce fala takhda'na bil qawl kada ku yi kasa kasa da murya fa yatma alladhi fi qalbihi marad a karya murya domin idan aka karya murya magana ta zama matsala domin fasiki yana gane wanda irin tashi daga mi daga daga murya in an kai kasa kasa da murya sai sa tsammanin ma irin tasu ci shi yasa Allah ce kada su yi kasa da murya wasu malamai suka ce maganar mace muryar mace al'aura ce shi yasa aka hana su kiran sallah wasu suka ce a muryar mace ba al'aura bace sai dai an karya ta sun kace fala takhda'na bil qawl Allah ya ci saboda mace tana iya ta an samu mata suna karantar da maza ko su ce gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi tambaya hadisi da dama to amma matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ɗaya bane da sauran mata ana ɗaukar karatu gare su illa dai abinda zamu iya cewa da an ka ce sauti na mace yana iya zamantowa al'aura idan an ɗaga shi an ji shi an gane ko idan ya zamanto an ɗaga shi tun da kiran sallah zai isa hankalin mutane ma ya koma ya bar kiran sallah ya koma ga muryarta wannan shi ne abinda ake azanci in dai sautin zai zan fitina to shikenan kuma kar a karya muryar to ga duk tadabir ne Allah ya ɗauka duk kuma ya faɗe su ya ce kada a kusanci zina kada a fita sai da dalili kada a sutura ka a sanya wani abu wala yadribna bi bi arjulihinna li ulama yukhfina min zinatihin sannan yace mi yace su kau da kai ka ai ido hudu fala tusabi'un nazrata nazara kuma in ka gani kallo irin wanda misali baka iya fahimta ma wane ne attafi ka riga ne mace ce kawai ka soke kanka ko kuma idan ma huskar ka suka zo gab da gab da huskar wata mata kai tsaye sai ka kau da huskar ka tunda wani abu ne wanda ba za a iya hana shi ba yana iya faruwa قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فجورهن فروجهن shi yasa kuma yanzu sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisi ingantacce yake cewa dan adam an rubuta mishi rabon shi na zina la mahala ba yadda za a yi rabo na zina nan ba ana nufin kowa sai ya zina ba idanu suna zina shine zina su kallo baki yana zina shine yayi magana al mantiq an gane ko nan ba ilimin mantiq ake nufi ba kuma al mantiq ba fata ake nufi ba nan al mantiq magana don fata ita ma ana kiranta mantiq kuma mantiq akwai ilimi na mantiq sannan kuma kafafuwa suna zina shine su je wajen zina hannu yana zina shine ya kama ya kamo jikin mace ina fata an fahimci ni fata tana yin zina za ta shafa sannan kuma zuciya tana bukata ina fata an fahimci ni to in dan zuciya tana bukata kuma sai in ta tabbata farji shine zai zai zai tabbatar da wannan ina fata an fahimci ni in zina ta kasance babbar zina wadda adda hukuncin to wannan shine kuma duk al'ummar da ake zina ta ɓace ta lalace ƴaƴan zina za su yi yawa shi yasa tura suke son duk mu lalace mu tambaɗe sha'ir a ƙarshe yake cewa zina tana da matakai bayan mun karanto waɗannan ayoyin da hadisai yace nazratun fabtisamatun fasalamun fakalamun famau'idun fariqa'u nazratun daga kallo ake farawa kamar da sha'ir ce kullul hawadisi hawadisi mabdaha min an-nazari wa mu'zamun nari min mustasghari sharari والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على خطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر yace kullul hawadisi mabdaha min an-nazari dukkan bala'i da dan adam yake haduwa da shi game da mace daga kallo ne da an yi ido hudu magana ta kare wa mu'zamun nari min mustashqari sharari gobara ko wuta mai yawa tana kama ni daga ƴan karamar wuta daga dan tartsatsi yace yasurru muqlatahu wal mar'u yace mutun ma dama za ainin yuqallibuha yana da irin da yake jujjuyawa da su nan bayan tunda ba makaho bane kana buga kana kana tafiya kana ta kalle kalle yace to fi ayunil ghidi kana juyar da idanunka cikin ayunil ghid al ghid mar'a ce al jam'i ne al ghaidau mace mai kiba mai kyau mai jiki jikinta ya bilbil tana da kyau yace to in kana idanunka na yawan jujjuya ga waɗannan mawqufun ala khatari kage ta kaga hatsari yace yasurru muqlatahu yana faranta ma idon sarai muqlanan ido ake nufi ma darra muhjatahu abin da ke cutar da zuciyarsa ko rayuwarsa muja shine wata jijiya inji malamai wadda take cikin zuciya da an katse ta mutum zai mutu to sai larabawa suna ɗaukar ta ita ce ma rayuwar ko kuma jinin da ke yawo a cikin zuciya saboda in ya tsaya mutum zai mutu yasurru muqlatahu ma darra muhjatahu yana faranta ma idon sarai abin da ke bata ma idon ran sarai ma'ana abin da kai shiga halaka zunubi kenan yace la marhaban bi sururin adabi tarari ba na maraba da lale da farin cikin da ƙarshe ya dawo min da bakin ciki ya tuta min da cutarwa to kaga ce nazratun kallo fabtisamatun sai murmushi fasalamun da an yi murmushi kenan yanzu ya gane tashi ci fasalamun sai a yi gaisuwa fakalamun sai a tattauna fa maw'idun in ji sha'ir sai a ɗauki alƙawali fa liqa'u sai a haɗu mu ko sai mu ƙara guda sai mu ce fa fasadu sai aikata banna wannan shine abin da yake faruwa Allah ya kyauta to haka musulunci ba kawai addinin kauyanci bane musulunci ya san komai ku daina kokarin ku ce musulunci bai dauki matakin kaza bai ƙarya ne musulunci ya dauki mataki in kana dauka mataki ka dauka bale gashi nan zinan ma yanzu ita ma yanzu ana son ma a dauke ta kauyanci namiji aure namiji mace ta aure mace shine wayewa kaga ma ita zina yanzu ta zan kauyanci ba a wajen wadansu Allah ya kyauta to da haka dai yan uwa waɗannan bayanan muna zan kawo su saboda lokaci bayanai suna buƙatar bincike mai yawa mu dan bada alƙaluma waɗanda ɗalibin ilimi zai je bincike kan ayoyin da suka magana kan zina da hadisai da kuma banganun da malamai suka faɗa da kuma irin abin da dai masana ko shu'ara suka faɗa da kuma irin yadda za a samu magani irin waɗannan magance irin waɗannan matsaloli gwargwadon iko Allah ya taimake mu bari mu bar wannan mas'ala haka kaɗan mu ce ci gaba cikin karatunmu na wato na aljama'u bainan nusus mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 592 a cikin littafin asilatul qur'an al-majid malam yake cewa fa in qila idan anka ce al-isharatu ishara bi qawlihi ta'ala da Allah subhanahu wata'ala ce kullu zalika dukkan wancan kana sayyi'uhu mummunan shi ya kasance an gane ko an gane ko alama za ta'ud yace to ita isara da anka ce zalika shin gami take komawa yana daga cikin asbabu ikhtilafil mufassirin kaga malaman tafsiri sun yi sabani sai a ce zalika wani ce yana koma zuwa ga wancan wani ce yana zuwa koma ga wancan al-musharu ilayhi kenan wanda an kai ishara zuwa gare shi to akwai kira'o'i daban-daban kafin mu je akwai kullu zalika kana sayyi'atan an gane ko akwai sayyi'uhu akwai sayyi'atan imamu nafi' da imamu abu ja'far da imamu abu amr ibn al-ala da imamu yaqub da imamu ibn kathir sun karanta sayyi'atan inda rabbika makruha wasu sun karanta kuma kullu zalika kana inda kullu zalika kana sayyi'uhu to in ka ji sayyi'atan kaka ce kuskure na in ba ka san qira'ar da take karantawa da wannan ba to malam yace kulna zamu ce al-ishara ishara ila kulli ma huwa manhiyun anhu dukkan abin da Allah ya hana min jami'i ma zukira dukkan abin da an ka ambata min qaulihi ta'ala daga fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu Allah ya hukumtar da ka abota mu kowa in ba shi ba an gane ko ya hukumta cewa kada abota mu kowa in ba shi ba ila hadhihi al-aya ila hadhihi al-aya har zuwa ga wannan aya la ila jami'i ma zukira kenan ba dukkan abin da an ka ambata ba abinda an ka ambata wanda Allah ya hana shine ayat take kuma zuwa gare shi ba dukkan abinda an ka ambata ba fa inna fihi hasanan wa sayyi'an domin akwai abinda yake mai kyau ne kuma ce ma mafi kyau da mai kyau tunda tauhidi shine mafi kyau duk abinda da bai bayan sa mai kyau ne to ai Allah ya ce abota mishi to kenan kaga ba a cewa zalika zai kuma zuwa ga tauhidi domin tauhidi ba abu ne wanda yake mummuna to shine sai malai ce to za a kebance zalika abin da yake mummuna tunda sayyi'uhu an kace kuma sayyi shine abin da Allah ya hana abin da Allah ya umurni ba zai zama to ba mummuna ina fata an fahimci kenan tun daga wala wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu kar ku bota mun in ba Allah ba gane ko wa bil walidayni ihsana kyauta mu iyaye bai shiga cikin sayyi'uhu an gane ko sannan kuma fala taqul lahum uffin mummuna ne kakkace musu tirkocar shi ne malaman usul fiqh sun kace akwai mafhumul muwafaqa al a'la domin in an ce kakkace musu tirkocar to balle ma ka dake su ko ka zage su ina fata an fahimci ni sannan yace abin nan wa ati dal qurba haqqahu wal miskin ibn sabil wala tubadhir tabdila kaka al muzanci kaga shi ma al muzanci abu ne wanda bai da kyau amma ba dan uwa haƙƙin sa abu ne mai kyau sannan imma imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tazuha faqul lahum qawlan maysura dan kaga mutane magana mai kyau lokacin da suka zo neman wata falala baka da abin da zaka ba su kai musu magana mai kyau wannan ai ba wani abin zargi bane an gane ko sannan Allah subhanahu wa ta'ala ce wala wala taqtulu auladakum khashyata imlaq kada ku kashe ƴaƴanku don tsoron talauci to kaga wannan ai mummuna ne sai yi uhuna wala taqrabu zina kada ku kusanci zina sannan wala taqtulu nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kada ku kashe rai wanda Allah haramta a kashe ta sai da haƙi in ta taba a taba ta ko haƙoƙin da ke sawa a kashe rai sannan yace wala taqrabu mal yatimi kada ku kusanci dukiyar maraya an gane ko illa billati hi ahsan sai hanyar da mafi kyau a'a ma ko ta kowa ce ma sai mafi kyau amma dai an ce maraya saboda galibi shine bai da wanda zai ba sa kariya in ba Allah ba ina fata amince kuma yana nuna cewa ba in ya balaga a taba hanyar dukiyarsa inda bata dace ba domin wani lokacin ya fita zama maraya ina fata an fahimci dan an kace malal yatimi to ba idan ya fita zama idan ya balaga to ya fita zama yatimi balle kace a to ai kenan in ya girma ana iya taba dukiyarsa duka waɗannan Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kakka faɗa abin da baka da ilimi gare shi an gane baka da ilimi akan sa wato duk dai abubuwan da dai Allah ya hana nan Allah subhanahu wataala sai ya ce sayyi'uhu mummunan shi kina waɗancan waɗanda ba su da kyau su ne as-sayyi'uhu kinan zalika na kuma ne zuwa gare su bayan kuma zuwa ga abubuwa na gare ba wani lokacin kuma zalika zai iya kuma ga dukkan abin da an ka ambata amma sai an kalli qarina sai an ce wato zalika ba kullu yana kuma ga abu guda bane yana iya kuma zuwa ga abubuwa da dama ko biyu ko fiye da biyu qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina zalika kaga la faridun wala bikrun ita ba budurwa ba ita kuma ba tsohuwa ba awanun baina zalika ba a ce zalikuma ba an gane ko ba a ce ba awanun baina zalikum ko ko a ce abin nan ba zalikuma a sai an ka ce zalik abu guda to kaga wannan miki nuna wannan yake nuna cewa kenan abu bi ma ana yace musu zalik sannan kuma in suna da yawa ma ana yace zalik wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al zalika kana ma sai ce zalika bai ce ulaika ba to kaga irin wannan yana da kyau dalibi ilimi ya fahimce shi a larabci don kai sa qur'ani tsammanin a cikin wato alqur'ani akwai kuskure to wannan shine abin da dai malam ya kawo kafin mu je mu karkare wannan mas'ala wa qala abu ali abu ali ɗaya daga cikin malamai yace huwa isharatun ila qawlihi ishara ne zuwa kafar Allah wala taqfu shi ya dauki cewa ishara ta zalika tana koma ne daga wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kakka bada labari abin da baka da ilimi akan sa inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula an gane ko wala tamshi fil ardi marha kar ka ta baya a bayan kasa kana mai takama innaka lan takhriqa al ard dan kana da girman kai kana takin kasa ba za ta kece ba walan tablugha al jibala tula ba za ka kai tsawon duwatsu ba koda kana girman kai ka daga kanka ba za ka dutsi ba sannan yace wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqa al ard wa tablugha al jibala tula kullu zalika kana sayu sai to daga waɗanda ne kawai ta komawa zalika amma zance mafi inganci dukkan abin da an ka faɗa wanda bai da kyau zalika sayu wasu masu ce tun daga farkon suran ma abin da Allah faɗa wanda bai da kyau duk yana iya shiga ciki ina fata an fahimta to wannan shi ne abinda malin ya kawo malin ya ce to wa qala abu ali huwa isharatun ila qawlihi wala taqfu wa ma ba'dahu li'annahu la hasuna fihi yace to shi saboda waɗannan da Allah ambata daga wala taqfu duk su ne abubuwan da babu duk munana ne babu wani abu wanda za a cakuɗa da mummuna don can farko zaka iske aka mai kyau da wanda bai da kyau wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana tauhidi da kuma cewa mai yayi abu ne mai kyau in ma yablughanna indaka al-kibar ahduma aw kilahuma fala taqul lahum ufin to kaga na abu ne wanda bai da kyau kaga na an cakuda sai ce shi ka dauki kawai inda mummunan yanzu kawai zalla daga wala taqfu ma laysa laka bihi ilm wannan shi ma wani ra'ayi ne ya kawo ina fata an fahimce ni to sannan kuma wala taqfu asalin shi sai a ce kada ka bada labari abinda baka da ilimi da shi amma asalin qafa yakfu shine bin diddigin abu daga kafa ne wato ƙoƙuwar kan mutum ta baya wanda yake bin ka baya daga nan yake bin ka kafahu ya kafuhu ya bi ta bayan ƙoƙuwarsa an gane ko to shi ne abin da ake cewa wato kenan wala takfu ma laysa laka bihi ilm wannan yake nuna cewa kuma akwai almas'uliyya fardiyya inna sam'a ji duk abin da kake ji ashe ka kiyaye jinka da abin da bai da kyau wal basara da kuma ganinka duk abin da kake gani wal fu'ada da zuciyarka abin da take kulla maka da abin da kake riyawa in ka je ka aikata shi kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula duk Allah zai tambaya to waɗanda ke cewa a kawai inda ka bi dokokin tura ba sai ka bi na Allah ba to kenan yanzu ka za mu yi da su yana da kyau mutum ya hattara da irin wannan mas'uliya ta Allah subhanahu wataala akwai ta addini akwai ta ƙasa yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimci wannan ko mu ce jama'a musulmi mu fahimci wannan to wannan shi dai ne abu na ƙarshe wanda ya kamata in ɗauka mu ƙara ko in ce abubuwa da ya ce kullu zalika kana sayyi'uhu sayyi asalin shi daga sa'a yasu'u ne saywi ne sai an ka da wato wawan ta koma ya'un an ka ce sayyi fai'il an gane ko abin wanda yake mummuna abu wanda yake mummuna wanda bai da kyau me yasa an ka sanya mu zunubi mummuna sun kace li annahu yasu sahibahu yana samu wanda ya aikata shi bakin ciki kana kariya suka kuma cikin bakin ciki sannan kuma sayyi'uhu yana samu mutum bakin ciki ranar tashin alkiyama in baka tuba ba in ka ganshi cikin sahifa yasu sahibahu idza ra'ahu fi sahifa yana samu mutum bakin ciki shi ko hasan abu mai kyau aiki na gari in ka yi shi ko da kana jin ciwo karshe in ka kare sai ka ji amfanin shi kuma in ka je kiyama Allah ya baka lada in dai aiki ne na gari kai na lada shi yasa ka kira shi hasana ya kamata mu fahimci wannan sai abu na karshe da zan kara karkashin wannan aya shine masu yin tawilin ayoyi saboda su biya musu bukatocin su ina fata an fahimce ni akwai hatsari ga masu irin wannan tawilance tawilanci shine ake kiran wani da aka zo ya kama hannun wata mata suna tafiya sai an ka ce kai musamman irin ustazan da an ce ustazu kai da kanka ka kama hannun mace ce to meye aka ce a'a Allah ya ce wala taqrabu zina kan ku kusance zina ka kama hannun matan mutane ai wannan zina ne kamar da kike cewa ba da mace hannu ai ba wani abu bane ah in muharrama ka ce mu a kasashen mu ma in kuka duba wasu kasashe kasashe wani mutum wani su kasashe mutum muharrama shi kaunar shi kaunar shi ko shi ana bata hannu amma mu a kasashe wasu kasashe ma na musulmi ko ma yan uwan kama muharrama ta al'ada mata gudana ba a ba su hannu duk da ke masu shari'a ba ta hana ba kanwarka ko yarka muharrama ka kenan kuma yanzu da lamari ya ɓace yanzu tura suna ta namiji aure namiji mace ta aure mace to ka kaga ko yanzu ko namiji namiji sai an bincika ko wani mace da mace to bale kuma akwai inda kanne da yanne suke yin zina kaga nan ma wannan dole sai a dauki mataki kan shi in irin wannan ne kaga ba za a halatta shi ba yace a haramun ne yace ba haramun bane aka ce to me dalilin ka yace to kun kawo aya wala taqrabu zina yace to ku ji karshe abin da Allah ya ce ba kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makaruha makaruhi na makaruhi na Allah ce ku kuma kun ce haramun to kaga wannan in baka sani ba sai ka hada cikin abin ga to makruh kala biyu ne akwai karahatu tanzih akwai karahatu tahrim akwai makruhi na aramunar nuna haramun ne akwai makruhi na nuna wato tsarkaka ka nisance shi duk da ke bai zama to haramun ba to in ka ji malaman fiqhu sun ce makruh shin wacce karaha ce karaha ce ta haramci ko ko karaha ce ta tsarkakawa wanda bata kai ta haramci ba to nan makruhan to in haka nan ne da Allah ya ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu Allah ya ce ka abota ma kowa in ba shi ba kenan in ka bota ma wani Allah kai shirka maka ruha ne shi ba yanzu haka na a tawilin shi haka mata yawa musulmi a yi hattara ko da yake wadansu kisoshin ana kawo su dai amma dai zaka iske ko dai mutum sun ya aikata wannan dai ya zama to akwai wasa da addini kuma ko kissa ce wanda kawai kawo ta aka yi irin waɗannan tawilince tawilince an yi waɗanda suka fi su Allah dai kai mu tsari to wannan shine dan haka ce duk waɗannan ai maka ruha an kaci kenan ya zama to da yin shirka da da almubazzaranci da da da da da da da kashe rai kashe ƴaƴa saboda tsoron talauci da da da da zina da aka ce kada a yi da ko ka kusance sa ma ballantana a yi ta da abin nan kashe rai wanda Allah haramta sai da dalilin da yasa ya ce a kashe ta in babu dalili ba a kashe ta da kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce abin nan ka a kusanci dukiyar maraya ma balantana ma a cita da kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce kada ka faɗi abin da baka da ilimi akan sa kada ka tafi abin bisa doron kasa kana mai girman kai a cika ma'auni kenan ma ko da ba a cika ma'aunin ba duk waɗanda abubuwa da Allah ya da su maka ruha in ka sa a musu kai maka ruhi wani tunani ne zai irin halatta da irin waɗannan a rusar da addini gaba daya Allah kai mu nasari to mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 593 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala Allah ta'ala ya akai Allah ce tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu man fihinna sammai bakwai da da kasai bakwai tunda dan wal arduna an ce kasa amma kasai ake nufi guda bakwai dan ba wai kasa guda ce kawai take ma Allah tasbihi ba nan aljinsiya ce ta cikin al ard wa man fihinna da wanda yake cikin su an gane ko wannan wato shine tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna sanan idan muka duba cikin wato ilmul qira'at kamar yadda yake zuwa tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna an gane ko akwai yusabbihu lahu idan muka duba imamu nafi da imamu ibn kathir da imamu ibn amir da imamu abu ja'far da shu'ba wanda yake darawi ne na asim sun karanta yusabbihu lahu kenan an yi musu ya'un to dama jam'i ne wanda yake li ghairil aqil ana iya kamai ta'un ana iya kamai ya'un duk da yayi to al muhimmu da san mai da kasai suna ma Allah subhanahu ta'ala tasbihi wa man fihinna da yake cikin su fa qawluhu fadar Allah subhanahu ta'ala wa man fihinna da wanda yake cikin su yatanawalu ahlal ardina an gane ko kenan zai shafi shine yatanawalu zai shafi mutanen ƙasa al ardin jam'i ne na al ardu tana da jam'i a cikin larabci an gane ko ardin ko aradun wanda ba jam'i ne wanda ya zama to shar kamar ya zama to mulhaq ne bi jam'i muzakkar salim abin da yake da hankali shine ake cewa muslim sai a ce muslimuna ko muslimina amma ardu gairu aqil ne a nahawu ba a ce mata araduna amma ibnu malik ya ce wa araduna shadza wasinuna jam'i ne wanda yake zuwa shad sai a ce mulhaq bi jam'i muzakkar salim domin ba a cewa ga kasa namiji ga kasa mace malam yace to ya tanawalu ahlul ardina kullahum ya shafi dukkan mutanen da ke da a bisa doron kasa da anka ce wa man wal muradu bihi al-umum kuma abinda ake nufi shi ya shafi kowa da kowa kama huwa muqtada as-siga kama yadda sigar take hukumta bada wannan ma'anar bi dalili ta'kidi shi saboda Allah ya karfafa shi bi qawlihi ta'ala ba'dahu da Allah ya karfafa wannan magana ba'dahu bayan fadarsa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi babu wani abu face na tasbihi ga Allah wa tasbihu shi ko tasbihi abinda ake nufi at-tanzihu huwa tanzihu shine tsarkakewa an kulli ma la yaliqu bi sifati jalalihi ga duk abin da bai dace da sifofin Allah ba na wato daukakar sa wa kamalihi da cika Allah subhanahu wataala wal kuffaru su ko kafirai yudifuna ilaihi az-zawja suna sama Allah az-zawj ba sai ya kawo ta umma an ce az-zawj kawai larabcin Qur'ani yana iya daukan bacci amma wajen lugani ake cewa da wajen rabon gado a sa az-zawja don a bambanta al-muhimmu yudifuna ilaihi az-zawja ko kuma a cikin yaren larabci lokacin ana cewa zauja tun da ya cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin sahih muslim innaha zaujati yudifuna ilaihi zauja suna danganta mata zuwa ga Allah wal walada da da wa sharika da abokin tarayya wa ghairi zalika da wani wannan fa aina tasbihuhum to ina ne sun ka tsarkake Allah tunda an ce duk abu in min shay'in illa yusabbihu bihamdi to ya zamu yi da wannan malam yace to qulna zamu ce ad-damiru damiri fi qawlihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa man fihinna raji'un ila samawati faqat wasun kace sammai na kawai ake nufi an gane ko ba wai yana komawa ga wanda ke cikin su ba wa man fihinna kenan damiri ya koma ne zuwa ga sammai kawai ba wai ana nufin da wanda ke cikin su ba kenan su kan ba su yin shirka ga Allah الثاني نبي أنه راجع إلى السماوات والأرض yana koma ne zuwa ga sammai da kassai domin su ba sa saba ma Allah kenan banda wanda ke cikin su wal muradu bi qawlihi wa man fihinna ya'ni minal mu'minina amma sai an ka ce to fihinna ana nufin mu'minai kenan an ka ce wa man fihinna yana komawa ne da wanda ke cikin samai a amsa ta farko wanda ke cikin samai mala'iku ne su ko la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kenan fihinna fis samawati domin sama bakwai ne amma wanda sun ka ce a annahu raji'un ila samawati wal ardi yana koma ne zuwa ga sammai da kasai shi hinna din nan wal muradu bi qawlihi ta'ala abinda ake nuhi da fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa man fihinna ya'ni min al mu'minina wadanda an mu'minnai fa yakunu amman sai zamanto an ci amni ya shafi duk wanda ke cikin sammai da kasai ya hade amma urida bihi al khas amma sashi ake nufi ba dukkan su ba wa ala hadha akan wannan yakunu al murad zai kasance abinda ake nuhi bi tasbih da tsarkakewa ila man fihinna at tasbihu bi lisan al maqal kenan bi tasbih da tasbihi abinda ake nufi da shi ila man fihinna kenan za a danganta shi ne zuwa ga wanda ke cikin samai da kassai an gane ko at-tasbihu bi lisanil maqal abinda ake nufi da shi wanda suke yi ma Allah tasbihi da lisani na maqal na magana domin akwai lisanul hal akwai lisanul maqal lisanul hal shine lisanul maqal shine ka bude bakin ka kai magana ka faɗi abin da kai imani da shi lisanul hal na hali kawai ka je ka aikata abu yanzu mutumin da ya ce shi baya ma'ana bai ce bai shan giya ba amma sai an ganshi yana shan giya to ai ko bai ce shan giya ba ai yana shan giya tunda halin shi ya nuna cewa shi mashan giya ne ko kuma ya sha giya shi yasa irin wannan akwai lisanul hal akwai lisanul maqal mutumin da kace ma kar kai abu bai ce maka i ba bai ce maka a'a ba amma sai ya aikata to ai kamar ma ya saba maka ne ta fuskar aiki shi yasa irin wannan yana da kyau ɗaliban ilimi su fahimce shi shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallah ko masjidallah a qira'ata ibnu kathir da abu amr da yaqub shahidin ala anfusihim bil kufr kafirai bai dace ba su rayar da masallatai na Allah ko masallacin Allah suna masu shaida kafirci akan kawunan su a to su sun yarda kafirai ne alhali suna cewa masu ne akan gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake akan bata wa idza ra'auka in yattakhidunaka illa huzwan a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula in kana la yudilluna an alihatina lawla an sabarna alaiha kaga suna cewa shahidina ala anfusihim bil kufr suna masu shaida akan kansu da kafirci ai ba su shaida ba su kafirai bane a'a aikin da suke yi kafirci ne ko da ba su shaida su kafirai bane ko ko wadansu malamai suka ce a saura daga cikin sun san a ba gaskiya bane amma sun bi son ransu kidan nan sun shaida kafirci akan kawunan su ko kuma sun faɗa sun cewa su inna inna bima wa qala alladhina kafaru lan nu'minu bi hadha alqur'ani la billadhi bayna sun ma faɗa da bakin su kenan sun yi shaida da halin su kuma sun shaida da aikin su to in baka san lisanul hal da lisanul maqal ba kaga sai ka rasa menene ma malam yace to almuhimmu dai malam yace to sai zaman to tasbihi abinda kin shi bi lisanul maqal a fa'arda الثالث نأكو أن المراد به أبن أكين في شيء التسبيح بلسان الحال shine yin tasbihi da halshe na aiki haitha tadullu ala wujudu salih domin dukkan waɗannan halittun suna nuna akwai wanda ya yi su an gane ko wa azimi qudratihi kuma suna nuna akwai mai wato girman qudrar shi as-sani'u mai wanda ya yi halitta kenan Allah subhanahu wataala suna nuna girman qudrarsa wa nihayati hikmatihi kuma hikima Allah ta kai matuƙa babu wata hikima da ta kai ta faka anna ta wato ta tuƙi kenan faka annaha kamar dai waɗannan halittun tantiqu bi dalika tana faɗar wannan ne wato nazihuhu tana tsarkake Allah ne amma la yajuzu alaihi abinda bai halatta ga Allah ba amma anan bai halatta a danganta shi zuwa ga Allah ba shine abinda ake nufi wa ma la yaliqu bihi da abinda bai dace da Allah ba min su'i na mummuna wa yu'ayyiduhu ma da yace abinda yake karfa wannan qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wata'ala ba'dahu bayan shi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi ba wani abu face yana tasbihi da gode ma Allah wa tasbihul am shi ko tasbihi am na kasancewar dukkan abubuwa suna nuna akwai Allah kenan li jami'il mawjudat ga dukkan abubuwan da Allah halitta ya samar da su inna ma huwa tasbihu bi lisanil hal to wannan tasbihi ne da halshe wato na hali kidan ba wai ana nufin suna magana bane na fata an fahimta wannan shine abin da malam ya kawo to sai malam ya ce mas'ala ta 594 fa in qila idan aka ce law kana al muradu huwa tasbihu bi lisanil hal da dai ana nufin tasbihi ne da na hali ba da magana ba lama qala da ba Allah bai ce ba walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ku ba kwa fahimtar tasbihin su li'anna tasbiha bi lisanil hal domin shi tasbihi da lisani na hali an gane ko mafquhun lana ai muna fahimta shi mafquh daga wato ismul maf'ul na maf'ul daga fiqhu wato mafquh mafquhun lana ai muna fahimta shi ai mafhumun abu ne wanda muna fahimta wa ma'lumun kuma sananne قلنا ذا متي الخطاب بقوله تعالى abinda ake nufi da fatar Allah subhanahu wata'ala magana da Allah yi da yace khitab kenan ya wajja wannan magana ne walakin la tafqahuna tasbihahum ba kwa jin abin da suka faɗa lil kuffari da kafirai kiran kafirai ne yake nufin ba sami ba sa fahimta wa hum ma tasbihihim bi lisanil hal tare da cewa waɗannan abubuwa suna yin tasbihi ga Allah da hali ta na suna nuna akwai Allah kenan kamar da an kace wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu alwahidu la yafqahuna tasbih almawjudat ba sa fahimtar tasbihin abubuwan da suke Allah ya samar da su alama zakarna min tafsiri kamar da muka ambata na tafsiri li'annahum malai yace domin su kafirai lamma ja'alu lillahi shuraka'a lokacin da suka sanya ma Allah abokanan tarayya wa zaujan da mata wa waladin da da dalla zalika wannan ya nuna ala adami fahimi tasbih lil mawjudat wannan ya nuna basu fahimci ba waɗannan abubuwa suna tasbihi ga Allah wa tanzihi ha da kuma yadda suke tsarkake Allah wa adami idahi dalail al wahdaniyya lahum kuma ya nuna cewa dalilai na tauhidi kadai ta Allah basu bayyana gare su ba li anna Allah ta'ala domin shi Allah subhanahu wa ta'ala taba ala qulubihim ya rufi zukatansu kinan shi ne mallan da ya tafi cewa wato suna yin tasbihi ne bilisan wato alhala bi lisan al maqal to irin waɗannan ayoyi yan uwa musulmi yana da kyau mu fahimci ma'anarsu za mu zo a ƙarshen in mun kai ƙarshen inda malai ya kazancin tasbihi sai mu bayyana aqida ta ahli sunna a ƙarƙashin wannan mas'ala ta 595 malai yace fa in qila idan anka ce wa man fihinna da wanda ke cikin su wa humul malaika malaiku wasaqalani da kuma saqalan wato ai mutun da aljini sune as-saqalan kamar inda Allah ya ce sanafuru lakum ayyuhas saqalan masu nauyi guda biyu ba dan ana nufin dan adam yana nauyi ga Allah ba a dan adam mai ɗaukar nauyi na da shi da aljini suna ɗaukar abin da zai kai su ta jahannama ɗaya daga cikin ma'anonin da za a iya basuwa yusabbihuna haqiqatan suna yin tasbihi ga Allah tunda in an ce bilisanil hali to su mala'iku da mutane da aljannu ai suna tasbihi ga Allah haqiqatan a haqiqani da bakin su kenan was samawati wal ard su ko samai da kasai wal jamadat da abubuwan da addaskararru waɗanda kamar dutse da sauran abubuwa to sabbihu suna yin tasbihi majazan majazi ne nan ma'ana da lisani ne na hal ba wai haqiqatan ba fa kaifa jama'a baina iradatil haqiqati wal majaz ya aka Allah hana ya hada haqiqa da majazi ma'ana ji haqiqa shine suna yi da bakin su wanda suke tasbihi da bakin su majazi kuma wanda suke nuna cewa akwai Allah amma su ba tasbihin suke yi ba min lafzin wahid daga lafzi guda wa huwa qawluhu tusabbihu sai an ka dauka kalma ta tasbihi a ce kuma ana nufin ma'ana biyu da ita ta haqiqa da majazi qulna zamu ce at-tasbihul majazi shi tasbihi majazi bi lisanil hali na lisanin hali wanda a aikace kenan misali wanda suke nuna akwai Allah kenan hasilun minal jami'i an gane ko ya shafe su dan adam halitta shi tana akwai Allah sama halitta tana nuna akwai Allah shi a fahimtar malin kenan ya tafi cewa to kenan dukkan su a lisanul hal sun nuna akwai Allah amma bi lisanul maqal sai dan adam shi yayi amma ita kuma sama ba ta yi da bakinta fa yuhmalu alaihi malai ce to dole sai a dauki lafazin ya dauki ma'ana guda biyu ta haƙiƙa da majazi kenan lima zakartum minal majaz saboda abin da an ka faɗa na majazi kina aka haka ne za a ɗauka shi domin dama akwai wanda suke cewa akwai haƙiƙa da majazi wasu musu malamai sun ce babu ma majazi a cikin usulul fiqh da kuma malamai da aqida suka ce dai a ce usulubun min asalibi al-lughati al-arabiyya wanda suna cewa majazi asalin shi daga wato isti'ara ne da kuma alhasfu da kuma az-ziyadatu da kuma an-nuqsan in an rage wata kalima ko an ƙara wata kalima ko an yi isti'ara ko an shafe wani abu almuhimmu da suke cewa su ne asalin abin da ke sa a ce abu majazi wasu suka ce a'a ba majazi bane uslubu min asalibil lughati al-arabiyya wanda kuma wanda suka ce ba majazi saboda an sashi cikin aqida ne an kore sunayen Allah da dama wanda suka ce a'a a bar shi ne cikin sunayen Allah kada a kai shi amma cikin yaren larabci a bar shi magana ta riga ta kare wasu suka ce a'a ku ku ce mai uslubun min asalibil lughati al-arabiyya mu kun mu ce mai jazi magana ta riga ta kare kowa ya kira shi da sunan da yake so kadiba cikin littafin man'u jawazil majaz fil muta'abbadi للتلاوة والإعجاز نا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ya tattauna kan wannan mas'ala da kuma littafin usul tafsir su ma sun tattauna akan mas'ala za ku ganin dai maganganu na malamai da sabani da abin da suka faɗa kadiba cikin dirasatun fi usul tafsir kuma na ustad dr kabir yunus professor da yake garin kano wanda shi ma ya tattauna akan wannan mas'ala a cikin wannan littafin da sauran kuma maganganu na malamai ilimi abu ne wanda yake mai faɗi to wannan shi dai abin da malam ya kawo a ƙarƙashin wannan ta tasbihi to kafin mu yi bayani ko mu kai karshe saboda lokacin mu ya dan fara hararen mu akwai abubuwa da nake so in kara karkashin wannan wannan mas'ala na farko shine abin da ya shafi tasbihi da yace an yi amfani da kalma cikin hakika da majazi wanda kamar akwai abin da ake cewa al-mushtarak ya an ce al-mushtarak da larabci kalma ce wadda yake tana ɗaukan ma'ana biyu sun yi ishtiraki to mushtarak kala kala ne akwai mushtarak al-mutadad mushtarak wanda yake ya ci karo da juna kamar yanzu an ka ce alƙar'u an gane ko da inda Allah ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru to na alquru din ko alqar'u yana dauka jinin haila da nufin tsarki to kaga da jinin haila da tsarki abuwa ne sun ci karo da juna domin wannan ya tafi ne wannan kuma ya zo kamar da ibnu jarir tabari ya tafi cewa aqra'a ne aqbala wa adbara ina fata mun wasu kuma suna daga qara'a ne jama'a shay'a domin jini yana taruwa ne a cikin mahaifa ko mahaifa tana tara shi kamar qara'a shine ya hada abu shi yasa qira'a da ake kiran qira'a harufa ne ake haɗawa a yi karatu kuma ana kiranta ƙira'a saboda ana haɗa kalmomi a yi karatu kuma ana kiranta ƙira'a wato ƙur'ani an kira shi ƙira'a saboda ya tattaro harufa ko ya tattaro kalmomi ko ya tattaro hukumce hukumce da dai sauransu ko ya tattaro labaran mutanen farko da na ƙarshe almuhimmu dai ma'anar kalmar tana da faɗi ƙwarai da gaske to idan muka dibi wannan kenan shin ana iya kamar yadda suke cewa ana iya amfani da kalma al-mushtarak fi ma'ana yayi a ɗauki kalma wadda take mushtarak sai ayi amfani da ita cikin ma'anoninta malamai suka ce to in yana ɗaukan ma'anoni biyu inda ba su ci karo da juna ba ba laifi amma in sun ci karo da juna to nan ba za a yi aiki da su ba domin ba a yi haɗa abubuwa guda biyu a ce da su ake nufi a ce nan ƙuru ana nufin haila kuma a ce ana nufin jini ba zai yiwu ba za su haɗu ba amma in ya zama to mushtarak ne istimalul mushtarak fi ma'ana yayi in ba su ci karo da juna ba malamai suka ce nan babu matsala yanzu misali idan muka duba inda Allah ya ce azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika mazinaci baya auren mace sai mazinaciya ko mushrika an gane ko wazani to la yankihu illa zan aw mushrik kuma ita ma mazinaciya ba mai auren ta sai mazinaci sai kuma mushriki to kaga nan wasu suka ce to idan haka nan ne sun ka dauki aure ake nufi wasu suka ce a'a azzani la yankihu illa zan ta aw mushrika mazinaci baya taki domin na kaha wani yana nufin ya taki mace to illa zani ta aw mushrika sai mazinaciya ko mushrika wazani to la yankihu illa zan aw mushrika ita kuma mazinaciya ba mai takata sai mi bai mai jinin ita sai mazinaci sai kuma mushriki aka tattauna tsakanin malamai wasu malamai da suka zo suka ce kai babu matsala nan istimalul mushrak ne domin kalma ta annikahu tana ɗauka aure kuma annikahu tana ɗauka mi tana nufin kwanciya ta aure ko kuma ce kwanciya da mace suka ce kai duka wannan su ana nufin su su waɗanda suka ce aure ake nufi suka ce azani la yankihu illa zalika aw mushrikan sai aka ce musu to ai yana yiwa mata aure an gane ko ta auri mutum kuma wanda yake ba mazinaci ba kun ce ba ta aure sai mazinaci ko mushriki to ai mace tana iya ta auri azzani la yankihu illa zanatan aw mushrika mazinaci na yawa auri mace da ita ba mazinaci ba ce kuma ba mushrika ba ce wazzaniyatu la yankihu illa zanin aw mushrik yana yiwa mutum ya auri mazinaci kuma shi ba mushriki bane kuma ba mazina bane suka ce to kun ga ana ko ba za ta yi ba sai suka ce ana ana zancen hukunci ne na shari'a da kuma galibin abin da yake faruwa galibi mazinaci bai aure in ba mazinaciya ba sai mushrika kuma galibi mazinaciya ba ta aure in ba mushriki ba ko mazinaci galibi amma ana iya samun wadansu ba haka ba dan suka ce to wannan gure kuka wannan taku su waɗanda suka ce layin kihu baya taki ma'ana ba zai sadu da mace in ba mazinaciya ba suka ce saboda da mutum mazinaci ya ta sadu da mace ta zama mazinaciya ai an huta wannan shi da ake nufi a ce sai malamai suka ce to babu matsala kai a ɗauki wannan duka isti'malul mushtarak fi ma'ana yayi wato mazinaci baya auren mace in ba mazinaciya ba galibi kuma lalle takin mace idan mutum in yayi zina da mace in dai ba mazinaciya ba ce ba zai taka ta ba domin in ya taka ta ta zama to mazinaciya wa hurrima zalika alal mu'minin an haramta mu mu'mini wannan an haramta mu mu'mini armin mazinaciya in ya san mazinaciya ce kuma an haramta mu musulmi zina zalika ya koma zuwa ga duka abubuwa guda biyu shikenan an huta ina fata mu fice ni sai dai in ya take mace da ta kuskar kwace ya fyaɗe ya cutar da ita to wannan kuma ba a ce mata mazinaciya don ita nan cidisar da ita akai ba da sauran ta akai ba ina fata ana fahimta ta to wannan ya kamata ɗalibai ilimi san mushtarak da anwa'uhu akwai mushtarakul lafzi akwai mushtarakul ma'nawi akwai mushtarak al-mutadad akwai kuma mushtarak ghairal mutadad duk ya kamata ɗalibi ilimi ya san da wannan cikin yadda ake tattauna kan masaloli da kalmomi yadda ake jujjuya su kaka zo ka iske abin da baka sani baka ce wannan ba ilimi bane shirme ne ba shirme bane tsaya ka karanta ka gane ko menene har in shirmen ne in ka gane sai kace shirme ne amma abin da baka gane ba kake ce ma shirme ina fata ana fahimta ta kuma akwai mushtarakun bi maddatihi duk ya kamata ɗalibi ilimi ya san wannan wallahu ta'ala alam kadiba cikin littafin أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أكرشن ونا آية أتين سورة النور يا كاو ونن بياني با نيني اللي كاو ونن بياني با كما كروبا تكن دكتورا دا أكروبا تا أكسا السعودية تا أسباب اختلاف المفسرين تا عبد الله فنيسان ودي كري أتكن تفسيري بابا مالمين تفسيري ني ya kawo irin wannan anwa'ul mushtarak da sauransu kuma kadiba cikin dirasatun fi usul tafsir na ustaz dr kabir yunusa shi ma a babi na al mushtarak ya kawo bayani kan wannan ku duba dai babin kalimat inda ya bayani dalibin ilimi zai ga wannan wallahu ta'ala alam sai abu na karshe wanda kamata mu kara a gurguje nan da an ka ce ba sa tasbihi da bakin su malamai sun tafi cewa wannan ba gaskiya bane cewa dabbobi ba sa magana ƙasa ba ta magana ba gaskiya bane suna magana amma Allah ce la tafqahuna tasbihahum wannan ita ce aqida ta ahli sunna shi yasa ma duwatsu Allah ya ce musu da Annabi Dawud ya jibalu awibi ma'ahu wat-tayr ya ku duwatsu ku karɓa ma Annabi Dawuda wat-tayr da tsuntsaye to kaga wannan wa yake cewa suna yin tasbihi amma Allah ce baka san shi ba kamar rayuwa ce ta waɗanda sun kai shahada ko ko azabar kabari Allah ce wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun bu san wannan rayuwa ba kai wanda ke son kai tawilin aya kuma wace akida ce da kai Allah ce baka santa ba don me zaka ce kai ka santa sannan kuma Allah subhanahu wataala ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un suna da rai ina ransu yake wanda ya halice su yana ce suna da rai kai bai shafe ka ba عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يحلقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah ce suna magana suna da rayuwa suna cikin ni'ima kafirai suna cikin azaba ka ce baka yadda ba to naka samu duka ko na Allah hankalinka yana da iyaka abin da ya wuce hankalinka ka bari la tafqahun ba ka fahimta ka ce a'a kai dan mu'tazila ko wani dan wata wata akida ka ce dole sai a dauki ra'ayinka mu bar na Allah mu dauki naka aljanna gare ka ko wuta ko kai ka halice mu to wannan ya kamata dalibai ilimi su wuce duk irin waɗannan ayoyin da aka ce sama tana tasbihi hakika tana tasbihi ƙasa Allah ce za ta yi magana yawma idin tuhaddisu akhbaraha gaban dan adam za su yi magana yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaf'alun Allah ya ce za su yi magana kuma kai ka ce ba su magana wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina za su ce gaban su dan mi kuka mu qalu an taqada Allahu alladhi an taqa kulli shay wa huwa khalaqakum awwala marra annabi Sulaiman ya magana da dabbobi an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ce wa qala ya ayyuhan nasu wa laqad atina Dawuda wa Sulaymana ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin wa waritha Sulaymanu Dawud wa qala ya ayyuhan nasu ullimna mantiqa at-tayr sai in ka zama to murahid kace a kai baka rabacin Qur'ani an ce sun yana magana wannan kuma can sha'anin ka ne ga annabi Sulaiman ya magana da hurhudu fa qala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min sab'in bi naba'in yaqin to sai wannan tasbihi da ake cewa ana taksisi shi taksisi sai an samu dalilin da sa akai taksisi an gane ko Allah ya ce alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati man fil ard duk wanda ke cikin samai da ƙasa yana ma Allah sujada to nan sai fitar da wasu in sujada ta dukawa ce ake nufi ba waccan sujada ba ta yin da'a ga Allah don ko ka so ko baka so ba sai kai ma Allah da'a sujada wani kamar wani nau'i ne na da'a to kafiri da musulmi kowa na ma Allah da'a ta tilas wala hu aslama man fis samawati wal ard an wa karha an gane ko dole Allah ya ce sai ka mishi da'a sai ka ci abinci in ka ce baka ma Allah da'a ka ci to ka mutu kuma Allah ce sai an sha ruwa in kana so ka ce kai ko kafiri ne baka sha ruwa aslama nan sai ka musulunta sai ka ma Allah biyayya to nan yasjudu sun fassara shi da da'a kinan dole sai an yi ma Allah da'a ga abin da waɗansu abubuwa ce kowa sai ya da'a in ka ce har ma garab da ake ana cewa garab da fam mutum ya zauna bai ci abinci ban taba jin an yi garab da sof ba wato yajin yajin yajin kin sha ruwa in ka kisha ruwa kana halaka kaga wannan yasjudu lahu fi samatul ard in ka dauki sujada na ana nufin duka ma Allah kafirai ma suna duka ma Allah a cikin wani hali in sun shiga cikin matsala fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu ad-din ai an ci matsala sai a corona virus ta yi karfi a turai a kasar Italiya zaka mutane sun duka suna sujada suna roƙon Allah ya dauke musu wannan azaba ina fata ana fahimta da abin yafi tsananin likita da sauran dubarun su amma da yazo sujada irin waccan ta duka ta musulunci sai ce alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati man fil ardi wash-shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibaru wash-shajaru wad-dawab sai ce wa kathirun minan nas yace wa kathirun haqqo alayhi al-azab yana da kyau ɗaliban ilimin fahimci irin waɗannan soshi sai abu na ƙarshe kamar inda Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratul shura wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard kaga mala'iku suna neman gafara ga wanda yake cikin ƙasa an gane ko to wannan sai ayi taksisin shi domin mala'iku ba za su nemi gafara ba ga wanda yake kafiri dan Allah ya hana a nemi gafara ga kafiri sai a fassara ta da ayar da ta zo a cikin suratu wato abin nan suratu ghafir alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu ba a ce a'a duk wanda yake bisa doron kasa mala'iku suna neman masa gafara malamai sun ce wannan fassara ta yi rauni ba wai nau'i na mala'iku ne akwai wanda yake neman ma duk wanda yake bisa doron kasa akwai nau'in da yake neman masu imani a'a su din dai ne wanda ke bisa doron kasa mai imani don ba a neman makafiri gafara kamar yadda Allah hana annabawa kuma mala'iku ba sa saba ma Allah ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa ma kana istighfaru ibrahim illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min ba a neman musu gafara kafiri in ya mutu ba a neman masa gafara ba a neman Allah ya shirye da shi amma in bai mutu ba ana neman Allah ya shirye da shi a masa addu'a amma ba a neman Allah subhanahu wa ta'ala gafarta masa to idan an hana wato annabawa da bayan Allah na gari shi wannan balantana mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun to ƴan uwa dai wannan mas'ala ina ganin tana dan tsawo amma dai insha Allah mun dan faɗi abinda muka iya faɗa gurgudo abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya ba mu iko da dama abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh